الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم، وفي حديث وفي صحيح مسلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه آه، هذا كان صحيح مسلم حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال قلت يا رسول الله يتي ناتي يا من زان الله سفيان بن عبد الله آه، يتي ومنذ صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا ka gaya mani a cikin musulunci magana guda la as'alu anhu ahadan ba'da wadda ba zan sake tambaya wani ita ba bayan ka magana guda ma'ana wadda take haɗe dukkan alkhairi kuma eh, idan mutum ya haƙaƙa ta zai kauce wa dukkan sharri qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi qul ka ce amantu billah amantu billah ka ce na yi imani da Allah imani wanda yake na imani da Allah wanda imani ne tabbatacce saboda imani idan mutum ya ya yi inkarin ɗaya daga cikin rukunan shi bai imani da Allah ba wanda bai imani da kadara ba bai imani da Allah ba wanda ya yi inkarin ɗaya daga cikin rukunai na imani bai imani da Allah ba sun mastaƙin bayan haka ka miƙe ka tsaya akan akan karantarwar imani abinda imanin yake bukata kenan ban na harko ka yarda da dukkan abubuwa waɗanda su ne imani sannan kuma ka aikata ayyuka na imanin ya ce fa bayyana sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bi hadhihi wasiya jami'a da wannan wasiya wadda take mai hadewa mai hade dukkan alkhairi kuma da wannan kawar da wanda ya tsaya da ita daga dukkan sharri ya ce annal abda idza tarafa bil iman cewa bawa idan ya yarda da imani bahiran wa batinan na zahiri da na batini wane ne imani na zahiri su ne ayyuka na batini su ne wanda suke cikin zuciya sun mastakama alai sannan ya tsaya ya miƙe akan akan wannan imanin kaulan a aikace a hudi a cikin maganar shi maganganun shi duka maganganu ne na imani daya maganganu wanda suke warware imani akwai maganar da mutum zai yi ko da ba a zuciya da wasa ma in yayi ta za ta warware imanin shi kaulan wa amalan da kuma a aikace ayyukan shi duka su kasance na imani ayyuka su ma wanda daga mutum ya yi za su warware imanin shi akwai wanda kuma za su raunana imanin misali wanda zai magana wadda take rushe imani zagin Allah zagin annabi wai mutum ya zaga ya taya wasa yake wannan abu wani yake da suna imanin shi ya roshi aiki fa aiki misali misali na aiki wanda shirka mutum ma abu wannan ya je ma gunki sujada ko kuma ya yanka ya yanka wani abu ko wani Allah duka wannan abubuwa ne wanda suna roshe imani gaba daya fi'lan wa tarkan aikatawa da bari mana aikatawa abinda imanin a ƙarƙashin imanin Allah ya ce a yi shi kamar mi kamar tauhidi wa tarkan a ƙarƙashin imanin Allah ya ce a bar shi kamar mi shirka Allah ya ce a bar shirka kenan dole sai mutum ya ya tabbatar da tauhidi sannan kuma bai yi shirka ba dan asali biyun ba sa yiwa ba yiwa su haɗu ba yiwa imani wa man yakfur bil imani faqad habita amalu Allah ya ce daga mutum yayi abin da yake roshe imani shi khalas shikenan imani da wannan imani wanda yake cikakke da wannan ko imani baya haduwa da shirka da shirka wanda yake abun ga babban shirka daga an same shi shikenan shi imanin babu shi gaba ɗaya babu shi sai to wanda ya aikata haka faqad kamula faqad kamala amru ko kamula amru aikin shi ya ya kammala wastaqama ala siratil mustaqim ya kuma tsaya ya miƙe akan hanya wadda take miƙaƙƙa me yasa aka ce mata miƙaƙƙa saboda tudura aljanna take zuwa kamar yadda ibnu mas'ud ya ce ya fassara ta ce hanya ce wadda yake ce tana da baki biyu baki guda a cikin gidan aljanna bakin guda kuma ya ce akan shi annabi alaihi salatu wasalam ya bar mu kenan in ka bi wannan hanya wadda sahabbai annabi ya bar sahabbai akai tudura har gidan aljanna za ta kai duk wata hanya kuma wadda mutum zai wadda ta karkace daga wannan hanyar to daji za ta sanya shi yasa kirayata da siratul mustaqim wa rujiya lahu an yadkhula ma'a man qala Allahu anhu kuma ana mishi fata kaga ba a yankewa saboda aqida ahli sunna ba sa yankewa wani wani mutum wanda ba nasi ya zo yanke mishi ba da aljanna ko wuta sai dai wanda ya mutu akan kahurci yana yanke mai da wuta amma wanda ya mutu akan imani a zahirin shi ba yanke mai wuta ko aljanna ba yanke ba a ce dan aljanna ne haka ko da in ya kasance yana da zunubai manya manya wanda ba su kai ga shirka ba ko kahurce ba a ce mishi ba yankewa da cewa dan wuta ne ba yankewa da cewa dan wuta ne kenan sai da nassi eh ma cikin qur'ani ko cikin sunnan manzo alaihi salatu wassalam su ne wanda annabi alaihissalatu wassalam ya ma bushara da aljanna ko kuma wanda ƙur'ani ya yi wa bushara da aljanna amma ba haka ba sauran mutanen dukansu dukansu kowa sai dai amma mai kyakkyawan aiki a mai fatan alkhairi wanda yake da mummuna ajiye mai tsoron tsoron wannan sharri sai ana fatan ya kasance wanda ya cika wayannan abubuwan a kai ganinka yaman a fi nafsil amur a hakikanin lamarin shi wajen Allah hakanan ne to shi yana cikinsu ya amma me yasa kai baka iya wannan saboda baka sani ba duk da ke kana gani ni da kai shaidar da zamu iya ma juna kawai ta musulunci ce eh kuma da kyautata zato da kyautata zato amma hakikanin mutum babu wanda ya san shi in ba Allah ba Allah kada ya san hakikanin mutum yasa tana yawa ka ga mutum kana tsammanin wani abun ga babba ne wajen Allah shi ko karami ne wani kuma kana tsammani karami ne shi ko babba ne wajen Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubba ash'at akbar madfun bil abwab law aqsama ala Allah la abarra in yazo ma bakin kofar gidajen mutane ko rashi ake shi ko inda zai rantse ya ce Allah zai yi abu kaza ko da ba a lokacin ba kamar da rani ya ce ya rantse da Allah sai an yi ruwa to Allah sai ya yi ruwa saboda matsayin da ke gare shi wajen Allah ko amma wajen ku baya da baya da baya da wani matsayi sai to ana kyautata zaton ya kasance cikin wanda Allah ya ce game da su innal ladina qalu wa inna wa in lalle wa inna wa in da suka ce rabbuna Allah ubangijinmu shine shine Allah ma'ana suka yi imani suka yi imani da da Allah suka yi imani da shi ba mujarrad nan ba rububiyya ake nihi kadai ba ta ku rububiyya wanda ya tabbatar da in ka dauka in rabbuna kawai ake ni duk da ke sun mastakamu ita ma tana bayyana amma almuhimmin abin da ake nuna ya kasance ya yarda da imani rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat duka sun mastakamu bayan haka suka tsaya suka tsaya akan abin da Allah madaukaki ya umarce su suka nisanci abin da Allah ya hane su da tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sabko musu a wani lokaci lokacin mutuwarsu eh lokacin mutuwarsu mala'iku suna sabko musu suna ce Allah ta khafu kakkuji tsoro wala ta hazanu kakkuyi bakin ciki me bambanci tsakanin khauf da huzun yau abinda za a iske gaba shi ko huzun bakin ciki ne na abinda abubuwan da ka bari baya kenan kakka ji tsoron abin da zaka zaka isko saboda alkhairi ne wanda wanda ke babba kuma kakkai bakin cikin abin da ka bari dan kadan ne game da abin da zaka isko wala tahzanu wa abshiru bil janna kuma muna abin da albishirin ku da aljanna allati kuntum tu'adun wanda aka kasance ana muku wa'adinta saboda aljanna Allah ya wa'adin aljanna ga waɗanda suke masu aiki wanda suke suna da imani kuma sun yi aiki tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun fa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya Allah ce mu ne majibantan al'amuran ku anan cikin rayuwar duniya kenan kaga mu'minai ko da yaushe ko a rayuwar duniya ma Allah madaukake yana tare da su da agajin shi da kuma kama musu da da kiyaye su daga dukkan wani shirri wa fil akhirah haka kuma a gidan a ranar lahira eh to anan gidan duniya tare da cewa Allah ne waliyan su kuma ana cutar da su wa yaqtuluna al anbiya ana kashe ana kashe su ya za mu yi tawfiqi tsakanin wannan Allah ne majibincin al'amarin su kuma ana kashe su ana ana wulaƙanta su ana ƙasƙantar da su
shi yana bayani ne da kaman shi ke sa musu imani
ba wannan kaɗai ba Allah cikin al'amuran su duka Allah yana tare da su yana ka abun da ta faru saboda me yasa take faruwa a a yau saboda ƙara daraja da kuma ya kasance abin jarraba ga wasu mutane saboda ba dole bane ba ya kasance rayuwa ita ce ita ce abin tana kashe kashe wannan tana abin da to da wanda aka kashe shine alkhairi gare shi ko wanda aka zalunce shi ko abin ga ko kuma Allah ya kame duniya ya hana abin ga sai kasance shine alkhairi ko da yaushe Allah madaukaki yana musu abin da ke shine alkhairi a gare su ba dole ba sai yanda mu muke tsammanin alkhairi a mizani a mizani namu yanzu misali annabi alaihi salatu wassalam akwai wanda ya kai shi wanda ya kai shi abun ga samun alkhairi babu amma ka ga in ka diba rayuwar shi sai ka abun ga a mizanin mu sai ka diba cewa rayuwar kunci kwana arba'in ba dora abinci ba ya je yaƙi a karya haƙorin shi ka gani duka wannan saboda hikima wannan shine alkhairin a gare shi shi yasa annabi lokacin da mala'ikan wannan duwatsu ya zo ce zai mai da zai kihe wannan abun wanda suka je shi ya ce ya bar su sannan wannan za a mai da mushi dutse ya zama zinariya ya ce an ba shi zaɓi ma annabi yake son ya zama ko kuma annabi talaka ko kuma wanda yake mai mulki mai dukiya ce annabi talaka amma mai mai wadatar zu- zuci saboda saboda eh, wasu shu- wasu shubuhat suke kawo eh, musamman yanzu game da wasu hadisai na Bukhari abin ko hadisai umuman musamman dai suka a wannan sahih Bukhari ga wasu hadisan hankali ma bai yarda da su saboda suna karyata Qur'ani ko abin da ba sa tafiya da hankali na farko dai ana zancen addini hankalin ka kai aje shi gehe yake. saboda tun da ka ga abin da yake akasin wanda ke cikin hadisan nan to hankalin ka baya da lafiya shi ba ba kiyasi ba kiyasi ba ne Eh, ba da shi za a yi awo ba Eh. sai misali cewa Allah ya ce wa waje daga a'inan fa'azna Eh, ya za a ce wai kuma ya mutu wannan rigar shi tana wajen jingina rigar shi sirken shi yana wajen jingina wajen bai hude uwa kenan wai akwai tuhuma ga sahabbai su Usman kuna da kuna da kuɗi dukiya mai yawa annabi ma sai ya je wajen bai hude duka musulmi cikin musulmi ba a samu mutum guda ba wanda zai bashi zai bashi abin da yake so ba sai ya je wajen bai hude sai bayan mutuwar shi za a je a a samu a a- a- a wannan a yan- a wannan a dawo da wannan da da silken nan kuma Allah ya ce ya wadatar da shi kenan wannan ya ci karo da hadisi tunda Allah ya ce ya wadatar da shi annabi ma abun ga mai kudi ne wani ina nan son ba su amsa kamar Ah, ce to Usman abin da ya ma ne kuna ganin ya kasa ba annabi abin da ya shi da wannan ne ai ba da ganin ba take eh to wai matsalan nan me yasa bai bashin ba nan me yasa bai bashin ba sai da ya tai wajen ba bai kana bai gode tambaye shi ba ah kana bai tambaye shi in ya tambaye shi in ya hana shi akwai dalili
A- shi annabi alaihi salatu wasalam ayyukan shi abun ga a cikin su shar- eh, abu- abu- na farko dai ayar da ta ce waje daga a'ilan fa'agna nan wadata ta zuciya ake cewa kuma abin duniya in yazo hannun annabi annabi baya rike shi barin shi yake abun ga raba shi yake shi ya sanya shi dan baya bukatar shi ba zuciyar shi bata ta'allaka da abin duniya ba wanda yake ba da wancan abun ga da ya ce, eh, da annabi ya ba shi garke garke na raƙuma guda da ya zo ya koma wajen mutanen shi ya ce ai kawai ya ce aslim ya ce fa'in na muhammadin yi wafi a ta amalla ya khaful faƙar ya ce muhammad salasalam ya ce yana- yana kyauta kyauta ta wanda bai jin tsor- tsoron talauci dalilin wannan ya ce ya musulunta kenan annabi alaihi salatu wasalam ba wai eh, abun baya zuwa ba ne abun ko ya zo wucewa yake baya rike shi a hannun shi don shi baya bu- baya buƙatar shi ya bukata shi sannan kuma ayyukan annabi shari'a ce in ba don wa'annan alaƙar da tsakanin shi da yahuda da da yau muna sani yadda za za alaƙa da tsakanin yahudawa da abin wa'anda ba musulmi ba yana duka akwai hikimomin da ya sa wa'annan abubuwan yanzu sannan kuma daga cikin wannan karantarwa hallau abun ga dogaro abun ga mutum kai abun da yake da suna da wani kame kai yago kame kai kame kai wannan duka sahabban shi ne amma wancan in yaje in tana daga yatan in ya tambaye su ta za su yi a bara ba ka kyauta amma can in yaje in yaje daman su mutane ne wanda ba su san wata loga ba in ba ta dala ba kana da dala ana yi da kai babu babu dala ba a yi da kai eh yana akwai hikam da yawa a cikin a cikin waɗannan abubuwan shi yasa wannan idan mutum bai gane bai gane wani abu game da wata sunna ba kamata ya koma ga maganganun da malamai suka yi tun ba ma- ma- malamai sun gama magana eh malamai sun gama eh, abun ga bayanin dukkan abin da muke bukata eh kokarin da suka bada na wajen bayyana mana shari'a mu in an kasa shi dubu ban ma iya abun ga kashi guda wanda suka baro guraren garuruwansu suka yawace duniya cikin wahala ah, wani wasu hagu tsari suke sha a cikin wannan a wajen eh, wannan neman ilimi wasu in kana ji- kana karanta kisoshin sai kai mamaki kenan sun gama sun gama bayani mutum ya kamata ya koma ya koma ga wayannan bayanan nasu inda da wani wata matsala da kahin ka zo tuna an- an dago da ita Eh, ba kai bane za ka zo ka ka gaya mutane cewa akwai matsala ba fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un a cikin aljanna kuna da dukkan abin da kuke zukatan ku ke sha'awa abin da kuke so wa lakum fiha duk- da dukkan abin da kuka nema a nan take sai sai ku same shi ba tare da wahala ba kamar ta duniya ba da sai ka yi ta faɗi ka tashi eh sai ka hana kanka barci ka yi kaza ka yi kaza ka hanka to shi wancan shi daga ka ka nihe shi sai ka gan shi babu wahala nuzulan min ghafurur rahim wannan masabki ne wanda Allah ne ya tanadar musu wanda ke mai yawan gafara mai rahama shi ya tanadawa wayannan bayin wayannan masaukan kai ko president aka ce ya tanada ma masauki ka san da cewa za a kwanta lahiya ko to ina ga ha? rabbus samawati wal ard kenan babban masauki ne Uhum.
na kamar bayanin da mala'ikun ne suke bayani game da Allah ko Allah da kai shi ne ke ke magana na hangar wuya ko kuma kuma shi ne
Eh, nan Allah Allah ne yake abun ga Eh, daga nan magana take ƙariya wannan Allah ta khafu wala ta wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun eh eh amma har mala- wannan mala'ikun kan suna shiga cikin auliya auliya na na me yake da suna eh na mutanen kwarai
وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قالوا أتدرون ما الإيمان قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعتوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوه وأخبروا بهن من وراءكم وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فيدخل فيه الأعمال البدنية فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان
وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس هذا أتكلم حديث ابن عباس عند بخاري ده مسلم سكي اتفاقي وجه فتدشي أتكلم صحيح آه، صحيحان سبلابي في وفد عبد القيس أتكلم فسر وفد عبد القيس وعند سكزو وجه منزل صلى الله عليه وسلم hina wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu eh, magana wadda take takaitatta saboda tsakaninsa da shi akwai eh, me yake da suna akwai kabilu ba sa samun damar zuwa sai a cikin ashhurul hurum suke zo- samun su zo su kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba tare da matsala ba saboda cikin ashhurul hurum mutanen jahiliya ba sa ba sa yaki suna girmama wa'annan wa'annan watanni ce murna bi amrin faslin ka umarce mu da wani abu wanda ke mai yankewa nukhbiru bi ma'ana idan muka yi shi mun mun tabbatar da abin ga imani mun aikin da Allah maɗaukaki yake so za mu rabbanta da shi nukhbiru bihi man wara'ana wanda kuma mu idan muka aikata shi kuma za mu eh, isar da shi ga wanda ke bayan mu ma'ana ga mutanen mu wa nadkhulu bihi aljanna wanda kuma da shi za mu shiga aljanna shi kada ya isa mu shiga aljanna wa sa'aluhu anil ashribati kuma suka tambaye shi game da abai- ababen shansu wanda suke yi a can wanda tun jahiliya ake ana ana yin su fa amarahum bi arba'in sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da abubuwa guda hudu wa nahahum an arba ya hane su kuma daga abubuwa guda hudu amarahum bil imani billahi wahda ya umarce su da imani da Allah shi shi kadai ma'ana shi shi kadai yake a cikin eh, eh, amma cikin wujud eh saboda akwai sufayan da suke abin da su har cikin wujud eh, ta suke babu komai sai Allah yana wannan da ƙarshe mu yake zama hulul al-ittihad eh cewa komi komi Allah ne kenan babu komi sai Allah ga ga abubuwa nan ko ana gani kenan da ƙarshe mutum sai ya eh kenan wujud a wujud akwai akwai akwai abubuwa da yawa abubuwa duka halittu akwai su eh amma mahalicci guda ne shine Allah madaukaki kenan imani da rububiyar shi da uluhiyar shi da sunayen shi da sifofin shi wannan shine imani da Allah madaukaki qala atadruna mal iman sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace kun san ma'anar imani menene imani imani billahi wahda imani da Allah shi shi kare qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzon shi sune suka sani saboda me saboda wannan abu ne wanda ya kera da alaka da shari'a inda annabi ya tambaye su wani abu na duniya wanda annabi bai sani ba annabi bai ce ba sa ce Allahu wa rasuluhu ala kamar gobe za ka zo a ce malam haruna gobe kana zuwa ka ce Allahu wa rasuluhu ala da kaulan wahidan wannan bai halitta ba a saboda kenan nan akwai dangana sanin ilmul ghaib da annabi eh amma in abu ne wanda yake na shari'a na shari'a a zamanin annabi shi kaulan wahidan tsakanin malamai mutum yana ce Allah wa rasuluhu alam kamar yadda hadisin jibril da sauransu hadisai da yawa Allah wa rasuluhu alam abin da yake wannan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan rasuwar manzo alaihi salatu wasallam abu na shari'a idan aka tambaye ka baka sani ba ya halatta ka ce Allah wa rasuluhu alam kamar yanzu a tambaye ka wata wani hukunci na sallah baka sani ba ya halatta ka ce Allah wa rasuluhu alam malamai sun yi sabani ita nan akwai akwai sabani wasu sun ce a tunda bayan mutuwa annabi sai dai mutum ce Allahu a'lam wasu suka ce a ya halitta mutum ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda shari'a dukanta annabi annabi ya zo da ita kuma yana ya haikuwa sanin ta a cikin a cikin halittu mun gane ko kenan in ya kasance abin duniya ne ba abin addini ba shi kaulan wahidan bayan mutuwa annabi ba ce annabi ya sani na wanda yake na shari'a shi ke da sabani ƙala sai manzo salasalam ya ce shahadatu Allah ilaha illallah shaida cewa babu wani abin bauta da cancanta in ba Allah ba in ba Allah shi shi kadai ba shi shi kadai cancanci bauta wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan kaga tabbatar da ni tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah saboda in ka diba rukunnan tauhidi suna cikin la ilaha illallah rukunnan tauhidi nawa ne kalimatu tauhid guda biyu ne annafi wal isbat shi yasa zaka ga duka cikin ayoyin da suke a wannan da nafi da isbat suke abun nan kuma suna gabatar da a cikin ayoyin ana gabatar da nafi saboda at-takhliya qabla at-tahliya yanzu wanda zai baka abin sha mai dadi sai ka kwano da hutsari a ciki wanda aka zo da po a cikin po aka zo ma abu kada damsa kada sha shi yasa sai an fara da makayin shi yasa aka ce la ilaha aka kore sai mutum ya kore dukkan wani abun bauta da ba Allah sa ya tabbatar da abu guda wa man yakfur bil imani wa man yakfur bit tagut wa yu'min billah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya illa iya duka ayoyi za ka ga haka suke abin da mafi yawansu shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh da kuma cewa muhammad bawa ne na Allah kuma manzan shi ne nan shi kuma akwai ni tabbatar da kadaitar da annabi da mutaba da aiki na addini na addini dole sai ka yi shi a bisa a bisa yanda ya karanta saboda idan ka daidai gwargwadon yanda kake biyayya da shi daidai gwargwadon yanda ka tabbatar da annabcin shi saboda ka san da cewa bayan shi babu wani annabi kenan babu wata hanya wadda za ka san shari'a in ba hanyar shi ba kenan duk lokacin da ka kai koyi da shi a cikin ayyukanka na ibada duk lokacin da kenan kana tabbatar mishi da da wannan mutaba wadda ita ce ita ce Allah ya umarce mu da ita kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah abduhu wa rasuluhu bawan shi ne kuma manzon shi ne yana nan kaga wasatiya eh abduhu ba a ce ba wanda suke gulu ba su ce a yahi karfin su bashi sifofi na nami na Allah يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وأنا مثلا الله يبا وأنا عند بيت كهدى يا أكرم الخلق كسني يا خالق الخلق سي بيت يزودي يا خلق يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن من جودك الدنيا وذرتها wa min ulumika ilman lawhi wal qalam da baitin sai kasance ba da matsala amma da aka ce ya akramal khalq to an fada cikin shirka shirka da dangogin shi gaba daya dangogin shirka a cikin rububiyya uluhiyya da asma wa sifat duka cikin rububiyya inna min judika dunya wa darrata yana daga ababan da ka samar annabi duniya da kishiyar ta lahira duniya da lahira annabi ya samar da ita yana cikin asma wa sifat wa min ulumika ilman lauhi wal qalam yana daga cikin iliminka ilimin abin da ke cikin lauhul mahfuz da abin da alƙalami ya rubuta in ya san haka yana tahiya da sahabban shi wajen yaƙi aje a kashe su kenan da gangan ko kuma sarƙa ta tana ƙarƙashin raƙumi a kwana ana nema ya bar suna ta nema suna ta wahala sai raƙumin ya tashi sana ga sarƙa lal musta'an wa yace maliman aludu bi siwaka inda lokacin da musulmi suka zuba da gurin da zai je ya nemi tsari in ba wajen annabi ba wannan kaga aikin Allah ne shirka ne a cikin uluhiyya wa rasuluhu nan kaga kuma wanda su kuma suka yi jafa suka ba su yarda da annabcin shi ba kaga sai aka tsaya tsaka tsakiya ka tabbatar da cewa bawa ne na Allah kuma a cikin halaye wannan yanayi na ɗaukaka shi Allah yana sifanta shi da bauta subhanallazi asra bi abdi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihil kitab da makamantansu wa rasuluhu kuma manzan shi ne wa iqamus sala da tsaye da sallah wa ita'uz zaka da ba da zakka wa sawm ramadan da azumin watan ramadan wa an tutu min al-maghnam al-khums kuma ku ba da khumsi a cikin wannan ganima ta yaki yace wa nahahum an arba kuma sai hane su daga abubuwa guda hudu anil hantam anil hantam hantam makayi ne makayi ne wanda a cikin shi ake ake tsumi don a jahiliya don wannan ya tsuma da gaugawa hantam da dubba dubba shi wannan na ƙwarya wannan makayi ne amma kama me yake da suna kama tulu haka kama tulu wanda ake sawa a ciki in aka sa ruwa da wasu kama dabino da abun ga an aka rike nan da nan sai ya tsoma ya zama ka- ya ba- ya zama giya Eh. wa dubba dubba wannan na abun ga ƙwariya mun gane ƙwariya itacen ƙwariya abun ga giyan ƙwariya wannaqir wannaqir shi ko itacen dabino ne ake sassakawa in aka sassaka sai a sanya dabinon da wannan sai a rike duka wayannan abubuwa ne wanda ke sa nan da nan ya tsuma wal muzaffat muzaffat shi ma itace ne wanda ake ake sa bayan shi a- akwai kamar gudron haka sai a shahi ana shahe shi da wani abu da suke shahi ake shahi wannan kamar amu ita amu asalin shi kamar an sassaka shi da itace sai a sa wani abu a shahi a shahi bangon shi wanda yake sanya daga an sanya dabino ko kuma an sanya sabib nan da nan sai ya ya tsuma daga an sha nan da nan sai a yi mayu to sai annabi ya hane su daga wayannan wayannan ka- kayukan Eh, wannan amman da farko ne daga ƙarshe da ƙarshe an sanya babit babit shine kawai abin da ne ke da suna abin da abin da ya tsuma abin da ya tsuma ya- ya zama giya shine aka haramta wannan abin cikin kowane kaya aka sanya su cikin kwano ka sa ko kuma cikin roba ko cikin ko cikin menene in ya kai inda yake iya sa maye shikenan ya zama haram in bai eh, bai kai inda yake sa maye ba babu babu lai mun gane waƙala manzo sallallahu alaihi wasallam yace saboda wannan duka kaya ne waɗanda mutanen jahiliya da su suke amfani wajen yin giya waƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ihfazuhunna ku kiyaye su ku rike su da kyau wa akhbiru bihinna man wara'akum ku ba waɗanda suke eh, wannan can bayan ku ku ba su labari game da waɗannan abubuwa waɗanda kuka baro can baya yace fa hada aidan sarihun wannan shi ma na hadisin a bayyane yake fi idkhalihi shara'i' adh-dhahira bil iman a bayyane yake shigar da hukumce hukumce na shari'a wanda suke bayyanannu a cikin imani aina ya kawo misali sallah eh, zakka da wannan duka ayyuka ne waɗanda suke wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara imani da wayannan abubuwa yace wa yata'il khumus min al-maghnan da bada khumusi daga cikin ganima wa kullu hadha yufassiru lana al-iman tafsiran yuzilu al-ishkal wannan duka yana ko yana fassara mu imani da tafsiri wanda yake yana kawar da wani ishkali mutum ya san abun yana tabbatar ma mutum cewa wayannan ayyuka waɗanda suke na zahiri suna shiga cikin cikin mai cikin imani wa annahu kama yadkhulu fihi al-aqaid al-qalbiyya cewa kamar yanda aqida aqidodi wanda abinda zukata ke kudurcewa suke shiga cikin imani wa yadkhulu fihi al-a'malu al-badaniyya ayyuka na jiki ma su ma suna shiga fa kullu ma qarraba ila Allah dukkan abinda ya kusantar zuwa ga Allah min qawlin na magana ne karanta qur'ani misali zikiri da amru bil ma'ruf da abin da ya kama da hakan wa amalin ko aiki sallah azumi zakka wa atiqadin ko kudur abin da aka kudurta imani da da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni fa innahu min al iman lalle wannan yana shiga cikin imani kenan ayyuka suna shiga cikin imani
وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فالحب والبغض في القلب والباطن والعطاء والمنع في الظاهر واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال ويحب ما يحبه من ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه من كفر وفسوق وعصيان ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به مثل قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد لا يختص بالعطاء المالي بل هو جزء من العطاء وكذلك مقابله المنع وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه
yace wa fi sunan abi daud an abi umamata radiyallahu anhu ya zo a cikin sunan abi daud daga hadisin abu abu umama menene sunan shi
صبي بن عجلان Su- sudai ibn ajlan radiyallahu anhu nahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillahi ce wanda ya so saboda Allah ya so ya so wani ko wani abu saboda Allah wa abghadha lillahi yaki wani ko wani abu lillahi saboda Allah wa a'ta lillahi ya bada saboda Allah wa mana alillah ya hana ya ki badawa saboda Allah ya ce faqad istakmala al-iman annabi ya ce wannan ya, ya cika imani imanin shi ya cika fal hubbu so wal bughdu fil qalb so da ki so cikin zuciya su fil qalbi wal batin suna cikin zuciya abu ne wanda ba a ganin su wal ata'u badawa wal man'u da hanawa fi zahir wannan kai ma kana ganin shi wani ya ya ki bada wani ya bada ha? Eh, shi yasa in yaga ana ganin shi yake bada ba a ganin shi baya bada ha? Ha? eh kenan kaga wannan duk a a zahiri yake nan me hadisin yake guda mu nan cikin imani annabi ya ce fa qad istakmala iman a ya ambata wasu abubuwa inda kai da kanka kana ganin su wasu kuma a cikin zuciyarsa yana me yake gwada yana gwada cewa wa'annan abubuwan da suke cikin zahiri wanda kake gani su ma suna shiga cikin imani yace wa shturita fiha kulluha al-ikhlas an shartanta a cikin dukkan wa'annan ayyukan badawa so da kin da hanawa da badawa duka an shartanta ikhlas a ina ka ikhlasin yake bayyana a cikin nasu lillahi eh wanda ya bada dan a hodi ba lillahi bane ba wanda ya so ba lillahi ba saboda wani abu ba- wannan bai shiga cikin lillah wanda ya ƙi shi ma haka ya ce al'ikhlasu alladhi huwa ruhul iman wanda shine ruhin imani duk imanin da babu ikhlasi yana ayyuka na imani idan babu ikhlasi kamar gangar jiki ce babu babu rai abin da ke da kwaikwayo a je a yi gina abin ne wa lubbuhu wa sirruhu shine wannan eh, me yake da suna sirrin shi da kuma haƙiƙanin shi fal hubbu fillah so saboda Allah an yuhibba Allah shine na ya so Allah saboda dalilin san Allah ne ya so saboda Allah wa yuhibba ma yuhibbuhu min al'amal kuma ya so ababen da Allah yake so na ayyuka na daga cikin ayyuka kamar mi- kamar sallah kamar karatun qur'ani da sauran ibadu wal awqati da lokuta kamar mi watan ramadan mutum ya so shi fiye da sauran lokutan ashhurul hurum eh, kamar thuluthul layl al akhir eh, wal azman wal ahwal da ahwal kamar sujada hali na sujada ويحب من يحبه من أنبيائه كما يسوع عند يكيسو daga cikin kama wannan annabawan shi wa atba'ihi eh nan ba ta wannan min ba ta bidiya ba ce Eh, kan mutum ya ce wasu wasu annabawan shi Eh, daga eh, dukkan annaba gaba ɗaya wajibi ne ka so su gaba ki ɗayan su saboda cikin mutane babu wanda ke wanda ke san Allah kamar su kai kuma da kake so saboda Allah kenan ba tun da babu wanda ya kai su kenan dole ka so su dukansu da wanda ka san sunayensu da wanda baka san sunayensu ba wa atba'ihim da mabiyansu mabiyansu akan mi akan akan tafarkinsu daidai gwalgwadon yanda mutum yake yake biyayya ga annaba daidai gwalgwadon yanda yanda mutum yake yake san su yace wal bughdu fillah ki saboda Allah an yubghida kullama abghadahu min kufrin wa fusuqin wa isyan shine mutum ya ki dukkan abinda Allah yake ki na kahurci ko fasikanci ko kuma sabo wa yubghida man yattasifu biha kuma yaki wanda ya sifantu da wayannan abubuwan aw yad'u ilaiha ko kuma yake kira zuwa ga wannan abu daidai gwargwadon yanda yake ya sifantu da wayannan abubuwan ko yake kira zuwa ga wayannan abubuwan daidai gwargwadon yanda ya kamata ya kishi eh koda ko da ku akwai alaƙa ta jini tsakaninsu saboda wannan lillah ne wancan ko abu ne wanda yake na jini tabi'i ne yana wanda ya sifantu da sifofi wanda Allah baya so da wanda kuma ya sifantu da su kuma yana kira yana da'awa zuwa da sifofin wanne yi haɗari wanda yake yana kira eh ko da shi baya in yana kira to shi ya haɗari shi ne da'iya kenan ya ce wal'ata'u ba da wa ya shimalu ata al'abdi min nafsihi kullama umira bihi ya ce ata da aka ce da ya zo cin hadisi wa ata lillah ya ce wannan ya haɗe dukkan badawa wanda bawa yake yi min nafsihi na daga wajen shi kullama umira bihi ba da dukkan abin da aka umarce shi da shi mithlu qawlihi ta'ala kamar yanda Allah ya madaukake yake cewa fa amma man ata wattaqa amma wanda ya bada ya bada wattaqa kuma yayi tsoron Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da al husna yace aljanna fa sanuyassiruhu lil yusra zamu sauƙaƙe mishi wannan samun sauƙaƙaƙa wadda ita ce aljanna wannan ayat ko kuma ayoyin sun sauka game da akan akan wa suka sauka amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra abubakar abubakar radiyallahu anhu akan shi ayoyin suka sauka amma al ibratu bi umumil lafzi ba bi khususis sabab yace wa hala yashmalu jami'a ma umira bihi al-abd wannan badawa ya ya hade dukkan abinda aka umarci mutum da shi idan mutum yayi sallah badawa ne yayi zakka badawa ne azumi badawa ne hajji dukkan abinda zai aikata wanda Allah ya umarce shi da shi la yahtassu bil ata'il mali bai takaita akan badawa na dukiya ba saboda shine mutane suke cewa na mai badawa ne dalilin wannan ma sai a ba shi imani cikakke duk da ke baya sallah amma yana da imani inda ba da yake amma shi wannan wanda yake sallah yana duka abubuwa tun da baya ba da sai ta kai ko da kuke ganin shi kullum husahun warko baya da imani baya taimako Allah musta'an ya ce bal huwa juz'un min al'ata shi badawa na dukiya wani bangare ne na na badawa eh badawa ya hade dukkan abinda abinda Allah ya umarni da shi idan mutum ya aikata shi ya bada shi yace wa kadhalika muqabiluhu alman haka a kishiya wannan kishiya badawa alman hana hanawa yace wa bi hadhihi al-umuri al-arba da wayannan al'amuran guda hudu sune ni الحب في الله والبغض في الله والأطاء لله والمنع لله yace wayannan abubuwan guda hudu ya timmu lil'abdi imanuhu wa dinu da su ne imanin bawa ke fita da kuma addinin shi Aha.
وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال وهذه النصوص
وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي أكا في حديث دا الترمذي دا النسائي رويته من حديث أبي هريرة دا حديث أبو هريرة مرفوعا وندس كدن جناشي دا النبي عليه الصلاة والسلام جاء المؤمن مؤمن ما- eh, mumini na hakika shine man aminahu nas ala dima'ihi shine wanda mutane suka amince mushi game da jininsu wa amwalihim da dukiyoyinsu ma'ana baya zaluntar baya zaluntar su ta hanyar kashe- kashewa ko kuma ya ji ma mutum ciwo baya zaluntar su ko kuma ya zalunce su ta hanyar cin dukiyoyinsu to wannan to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace shine mumini wanda yake na hakika wanda mutane sun lamunce mushi game da jininsu da dukiyoyinsu yadullu ala anna al-iman as-sahih wannan yana nuna cewa imani wanda yake ingantacce yahmilu sahibahu ala ri'ayati al-amana yana sanya mai shi ya kiyaye amana yana rike amana kenan in ka ga mutum baya rike amana alama ce ta cewa imanin shi yana da matsala saboda rike amana yana daga cikin imani wa yanhahu anil khiyana kuma imanin shi yana hanin hanin shi daga da wannan khiyana cin amana hatta yatma'inna ilayhi nas har sai mutane sun samu kwancin hankali game da shi ba sa tsoron shi ba sa tsoron shi game da dukiyoyinsu ko kuma jininsu Eh, sun san da cewa ne ba abun tsoro ba ne abun amincewa ne. wa ya'manuhu ala anfasil ashiya'i inda sun amince mishi game da abu mafi tsada a wajensu wa hiya dima shine jini wal amwal da dukiyoyi Ya?
وهذه النصوص كلها تبين وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته وأنه كما قال الحسن وغيره ليس الإيمان بالتمني والتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال أيوة. و- تو هذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته وأن دكا وأن النصوص دكا سنا بيان معنى الإيمان من الإيمان وحقيقته ده حقيقش إيمان من حقيقة إيمان وأنه كما قال الحسن cewa kuma shi imani dai kamar yadda alhassan albasri rahimahullah ya ce da wa gairuhu da wani alhassan ma suka ce laisal imanu bi tamanni imani ba guri ba ne ba karka ce kai kana wata kai imani ka samu imani irin na wani eh eh, wannan fata ne mai kyau amma ba shine imanin ba shine fatan wannan ba mutum ana ya tsaya baya aikin ni da abun ga insha Allah ina fatan dai in rika yin sallah amma baya sallah eh, yana fata ya rika yin sallah yana fata ya yi ayyukan da suke na wajibi a kan shi eh ayyuka wanda suka wuce mutum ya wanda baya iya yin su wanda ba- shi baya yin su wanda suke na nafila yayi fata wannan abu ne mai kyau eh amma kawai da abun ga abin da ke wajibi a kanka kuma kana fatan kana fatan ka rika yi bakka yi kamar yanzu shirka misali an ce abu a bar shirka mutum yana zuwa wajen boka amma yana kai yana fatan ya- abun nan Ah, wajibi ne akan shi ya bari ba imani ba mujarrad tamanni bane wata halli da kuma abun ga mekir suna mutum ya ya- ya- ya kawa- kaya- wannan zayyana kan shi da ya kawatar da kan shi da abinda babu shi a jikin shi ya rika zahiri yana gwada eh, yana gwada cewa amun eh, imani ma masha Allah eh. walakinahu ma waqara fil qalbi yace amma imani hakikanin shine ma waqara fil qalbi shine abinda ya tabbata a cikin zuciya wa saddaqathu al a'mal kuma ayyukan shi suka gaskata abinda ke cikin zuciyar ne a aikace yana ayyuka waɗanda suke na imani musamman ayyuka waɗanda suke na wajibi wajibi akan akan shi bal hatta ma tana yi wa wanda ba ke ba na wajibi a kan shi ba na filfilu yana yi to wannan shine alamar da ke gwada cewa yana da imani Ah, kamar a- ado eh kamar abu wanda kawai mutane suke gani alamu ne alamu ne na zahiri wanda mutane suke gani saboda eh wannan abubuwan da yawa za ka samu munafukai ma akwai munafukai da yawa da suna da su Eh. yanan dole sai abu ya tabbata cikin zuciya sannan kuma in ya tabbata cikin zuciya kuma kakka kan mutum ya tsaya kuma akan masu tiya takwa hahun shi kenan kuma babu shi a nan eh? Allah al-musta'an dole kenan imani dole sai ya tabbata a cikin zuciya sannan kuma ya bayyana a cikin ayyukan mutum ayyukan mutum da maganganun shi wannan shine imani na na haƙiƙa ya isa ka ko akwai tambaya game da eh eh eh eh a'a Mm. wannan da niyya kai hemana tunda mutum mutum ne a wanga Da- ya- ya riga ya faɗa cikin lahin sai dai mutum ya je ya tuba da ya nemi ya nemi wannan afuwar wajen wanda wanda ya yi da shi a ba ba ba ana nan daga akwai wanda bai laifi eh amma kamar wanda ake ni wanda yake ya talabbusi da wannan din akan wannan an san shi da wannan abu eh shi aiki wanda yake na mummuna ko na aiki ne ana ana kin shi eh alaikum salam wa alaikum. eh eh hmm To wasu wasu malaman suna cewa nassin da ya zo shine abun sun maka'ada fi majalisi ya zamna a a gurin shi nan wasu sun ce a gurin da gurin da ya sallai amma wasu sun ce a abin da ake nufi shine ma'ana inda ya sallar masallacin masallacin da ya sallar shi yasa suna cewa ko kamar misali bukata ta kama shi wannan ya huta ya tai misali eh, ban daki yau alwala ya dawo duka wannan baya baya hudda shi daga daga kan wannan shi dai kasance ya shagalta da da zikirin da- daga tun daga sallai har zuwa faɗuwa wannan hutowar rana a'a lokacin ai aslan lokacin hutowarta shine lokacin hana dole sai mutum ya bari ta abun da ta tahi sama qadr ruh da kamar minti goma sha biyar bayan hutowarta lokacin ake sallah amma lokacin da ta huto lokacin shine na hanin ma na hakika Eh, saboda lokacin masu bautai wannan masu bautar da lokacin suke bautawa Eh.